إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى استجابة لأمره سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون نحن اليوم في شهر شعبان المبارك ويليه شهر رمضان المبارك الذي هو أفضل الشهور على الإطلاق وفيه ليلة هي خير الليالي وفيه أنزل القرآن قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان قائلا جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم عباد الله إن شهرا بهذه المثابة وموسما بهذه المهابة جدير أن نستعد لاستقباله أفضل استعداد حتى نفوز بخيراته وبركاته فكيف إذا نستقبل شهر رمضان المبارك عباد الله نستقبل شهر رمضان بدعاء الله تعالى أن يبلغنا إياه وهذا دأب سلفنا الصالح كانوا يسألون الله تعالى أن يبلغهم رمضان قبل قدومه فيقولون اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وإذا دخل رمضان يسألون الله تعالى أن يعينهم على العبادة فيه على الأعمال الصالحة فيه وإذا انتهى رمضان يسألون الله تعالى أن يتقبله منهم فهم كما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون ربهم أولئك الذين يدعون ربهم تضرعا وخفية أولئك الذين يدعون ربهم أولئك الذين يعبدون ربهم تضرعا وخفية ويخافون عدم قبول الأعمال عباد الله نستقبل نستعد لاستقبال شهر رمضان بتعلم وتفقه أحكام الصيام فالعمل فالعلم مقدم على العمل كما قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل وقال رسوله عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالصوم لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وهذه الشروط والموانع لا يمكن أن نعرفها إلا بتعلم العلم عن طريق حضور المحاضرات والخطب وكذلك عن طريق السؤال عن ما أخفى علينا من أحكامه قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عباد الله نستعد لاستقبال شهر رمضان بإصلاح ذات البين إذ للشحناء والبغضاء أثر من الآثار التي تمنع وتحرم المغفرة والبركات جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة في كل يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين عباد الله نستقبل شهر رمضان المبارك باختيار الصحبة الحسنة إذ الصاحب ساحب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل للصاحب أثر في النشاط العبادي في رمضان فعلينا إذن أن نختار من الأصحاب من يعيننا على على الطاعة في رمضان كما قال الشاعر نصحتك لا تصحب سوى كل فاضل خليق السجايا بالتعفف والظرف ولا تعتمد غير الكرام فواحد من الناس إن حصلت خير من الألف عباد الله نستعد لاستقبال شهر رمضان بكثرة الصيام في هذا الشهر وهذا دأب نبينا عليه الصلاة والسلام قال أسامة بن زيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له رأيتك تصوم شعبان كثيرا ما من شهر رأيتك تصومه أكثر من شعبان فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر من الشهور أكثر ما يصوم شعبان كان يصومه كله ولعل الحكمة والله تعالى أعلم من كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان استعدادا لاستقبال رمضان حتى تعتاد النفس على الصيام قبل قدوم رمضان عباد الله أخيرا نستعد لاستقبال رمضان بالتوبة الصالحة من جميع الذنوب والخطايا إذ للذنوب والآثام أثر في النشاط العبادي جاء في الأثر أن رجلا جاء إلى الحسن البصري فقال له يا أبا الحسن إني لأجهز طهوري وأستعد لقيام الليل ولكني لا أقوم ما سبب ذلك فقال له قيدتك ذنوبك فطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عباد الله صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عملا بقوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd yan uwa masu girma ina ma kaina gaba ɗayan mu ina ma kaina da gaba ɗayan mu wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki domin aiki da abin da Allah ya umarce mu a Allah ya kira yake cewa ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah matukar tsoronsa tsoron Allah shine dalili da yake jayo tserata a duniya da lahira in uwa masu girma kamar yadda kuka sani a yanzu muna a cikin watan sha'ban wanda bayansa watan ramadan yake zuwa wata na ramadan wanda shine wata mafifici a cikin watannin musulunci kuma a cikinsa ne ke da wani dare mafifici akan sauran daruruwa na duniya a cikinsa kai kankat aka sabkar da alkur'ani wanda dalilinsa ne muka samu wannan ni'ima ta musulunci in uwa masu girma allah maɗaukakin sarki yana cewa dangane da bayanin falalar ramadan shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas watan ramadan wanda a cikinsa aka sabkar da alkur'ani wanda yake shirya ga mutane da kuma bayyana musu ƙarya da gaskiya wanda ya halarci wannan watan to ya azumce sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance babu wani wata daga cikin watanni na musulunci da yake ma musulmai da yake ma sahabbai albishir da zuwansa kamar watan ramadan idan ramadan ya kama sai manzon Allah ya ce musu ja'akum shahru ramadan shahrun mubarakun watan ramadan ya zo muku wata mai albarka Allah ya fallanta muku yin azumi a cikinsa a cikinsa ake buɗe ƙohohin aljanna ake liƙe ƙohohin wuta ake ɗame shaɗannu babu wani wata wanda ake ɗame shaɗannu a cikinsa dalilin zuwansa in ba watan ramadan ba manzo Allah ya ce a cikinsa akwai wani dare wanda ibada a cikinsa ya yi mutum ya yi ibada ta wata dubu shekara tamanin da yan kai manzo Allah ya ce duk wanda aka haramta ma falalar wannan daren to babu yanda zai ya samu ta falala bayan wannan ya yi asara mai girma ashe yin uwa masu girma watan da yake da wannan matsayin a wajen Allah watan da yake da wannan falalar a wajen Allah maɗaukakin sarki ya cancanci a ce mun girmama sa ya cancanci a ce mun yi masa shiri da kimtsi don saboda tarbansa don saboda kada mu yi asarar falala da albarka da take a cikin wannan watan to abin tambaya shine ya ya kamata mu shirya tarben watan ramadan 'yan magana suka ce kyaukyawar sahiya tun daga marecenta ake gane ta kyaukyawar juma'a tun daga larabarta ake gane ta ramadan kin da zai yi kyau ana shirya masa ne tun cikin watan sha'ban alamar wanda zai amfani da watan ramadan shine ka gansa a cikin watan sha'ban yana masa shiri to ya ake shiri don tarbin watan ramadan akwai sabuwa guda shidda da nake ma kaina da gaba mu wasiya da su a cikin wannan watan na sha'ban kamin ramadan na farko shine a du'a illahi ta'ala du'a'ullahi ta'ala an yuballighana ramadan mu yawaita addu'ar Allah ya nuna mana watan ramadan wannan kuma shine hali na magabata sun kasance tun a cikin watan rajab suna addu'a Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'ban wa ballighna ramadan ya Allah ka sa muna albarka a watan rajab da sha'ban ka nuna muna ramadan haka magabata suke roƙon Allah idan ramadan kin kuma yazo suna roƙon Allah ya datar da su da ayyukan alkhairi a ciki idan kuma ramadan kin ya wuce suna roƙon Allah ya karɓa musu ibadun da suka yi kenan mu yawaita addu'a ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ramadan domin akwai wanda daga cikin mu anan mai yiwa ba za su ga wannan watan ba a ce ko ka samu wata guda na ramadan ba ƙaramin alkhairi ba ne a lahirarka in uwa masu girma daga wasiyar da nake muna na shirin tarbin watan ramadan shine ta'allumu ahkami siyam kokarin koyan hukunce-hukuncen da suka ta'allaka da azumi domin a da yaushe Allah yana gabatar da ilimi akan aiki kamar da mukawa a wannan ayar fa'alam annahu la ilaha illallah Allah sai fara da ka nemi ilimi wanda ta hanyar ilimin ne zaka san waye ya cancanta a bauta ba haka azumin ramadan dole ne kamin ya zo ka san hukunce-hukuncensa don kada a zo ana aikin banza harare cikin duhu kana azumi ashe aikin banza kake yi makare wanka domin idan baka san yadda ya kamata ya azumin nan ba sai ka zo kai ta azumin ashe baka da lada kenan mahuta a gare mu shine kamin azumi ya zo mu yi kokari inda ake wa'azi na azumi ko kuma duk wa'azin da muka san yana bayani akan azumi kokari mu sani ko mu je mu je wajen malumai mu tambayi su abu kaza da ya danganci azumi ya ne abun yake Allah yake fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun in uwa masu girma yana daga cikin abu na uku da ya kamata mu tarbiyatar Ramadan da shi shine islahu zatil bayn mu yi kokarin sulhunta tsakanin mu duk wanda muka san muna faɗa da shi ko muna kwallatar sa a zuciya ko muna gaba da shi kamin ramadan mu yi kokari duk yanda za mu yi mu shirya idan ba haka ba alkhairin da yake a cikin ramadan za ya iya kubuce muna za mu iya rasa sa za mu iya hasarar sa har illa masha Allah a hadisin da muka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kowace ranar alhamis da ranar litinin ana buɗe ƙohohin aljanna sai a yi gafara ga dukkanin mutanen da suke ba sa shirka ga allah maɗaukakin sarki sai waɗanda suke gaba sai allah ya ce an zuru halayi hatta ya staliha ku jira waɗannan mutanen biyu har sai sun sulhunta tsakaninsu har sai sun shirya sannan a yi musu gafara kinan wannan mu yake nunawa rishin shiri da kuma hada a tsakanin musulmai yana jayo asara ta falala da gafarar da Allah maɗaukakin sarki yake yi balle ma a ramadan mu shirye tsakaninmu mu shirye tsakaninmu Allah ya ce fattakullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku shirye tsakaninku in uwa masu girma daga cikin shirin da ya kamata mu yi dan tarbar ramadan shine tun yanzu mu lura idan ramadan ya zo suwa ya kamata mu zamna da su kamin ramadan ka yi tunanin suwaye abokan da ya kamata su kasance abokanka a cikin watan ramadan domin 'yan magana suka ce as-sahib sahib shi aboki majanyi ne 'yan magana suka ce abokin barawo barawo ne zama da maɗokin kanwa shi yake janyo horin kai shi yasa wani mai hikima yake cewa نصحتك لا تصحب سوى كل فاضل خليق السجايا بالتعفف والظرف ولا تعتمد غير الكرام فواحد من الناس إن حصلت خير من الألف yace ina maka nasiha abokina kada kai abota da kowa sai mai kyaukyawan ɗabi'u mai kamun kai mai tsantseni game da sabon Allah madaukakin sarki yace ko aboki guda ka samu na kwarai yace ya yi maka da abokai dubu da zaka samu malalata musamman to a watan Ramadan domin gigara da hira wadda bata dace ba tana daga cikin abin da yake jayo rasa ladar watan ramadan wanzu Allah ya ce mallam ya da'a kaula zuwar wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba duk wanda bai bar shaidun zurba da ƙarya da gigaran mutane da aibanta mutane a lokacin da yake azumi to Allah baya da bukatar azumin nasa gigara ku ba a yin ta sai da abokin zama aibanta mutane ba a yin shi sai da me sai da abokin zama kinan tun yanzu mu dubi suwaye za mu zamna da su a lokacin watan ramadan dan abokin zama yana da tasiri a wajen karfafa gwiwa a wajen ibada wani malami ke cewa ishab man yunhiduka haluhu wa yadulluka ala Allah maqalu kai abota da wanda halinsa zai kyautata halinka in zai maka magana kuma zai nuna maka Allah ne yan masu girma daga cikin shirin da ya kamata mu yi domin tarban watan ramadan shine abu na biyar kathratu siyami fi hada fi hada shahr yawan azumi a cikin wannan watan mai albarka ɗaya daga cikin sahabbai da ake cewa Usama bin Zaid yace na tambayi manzon Allah nace masa na ga babu watan da kake yawan azumi kamar watan sha'ban me sirrin haka sai manzo Allah ya ce masa ai shi wannan wata ne da mutane da yawa suke gafala ma'ana shedan yana gafalar da mutane dangane da wannan watan domin ya san da in suka yi shiri tun cikin wannan watan za su samu albarkar ramadan to sai ya gafalar da su su yi ta abin da suke sai ramadan kin ya zo kuma su kasa ibada don zunubin da suka yi tasiri a kansu wasu Allah sai ce wannan watan a cikinsa ake ɗaukaka ayyukan bayu ina so a ɗaukaka aikina ya zamanto shaida ina watan ina azumi haka aisha take ba mu labari ta ce babu watan da manzon Allah yake yawan azuminsa kamar watan sha'ban kusan gaba ɗayan watan ma yana azuminsa in ba kwanaki kaɗan ba malamai suka ce sirrin da ya sa manzon Allah yake yawan azumi a cikin watan sha'aban dan ya koya mana shiri domin tarben watan ramadan dan rayukan musu saba da azumi ko da ramadan yake zuwa mun saba ba za mu sha wahala ba wahalar da mutane mafi yawanci suke sha a watan ramadan mafi yawanci dalilin ta shine rishin sabon yin azumi daga ramadan sai ramadan to sai manzon Allah ya koyar da mu yawan azumi a wannan watan dan ko da ramadan yake zuwa mun saba azumi ba zai yi tasiri a kanmu ba game da ayyukan da muke na duniya da na lahira in uwa masu girma abu na ƙarshe daga cikin shirin da ya kamata mu watan ramadan shine at-taubatu min jami'i dhunubi wal khataya tuba izuwa ga Allah daga gaba ɗayan zunubin da muke yi domin zunubi yana da tasiri a wajen bauta idan zunubin mutum yayi yawa yana sa shi kasala a wajen ibada dama daga cikin alama wadda za ta nuna maka zunubi ya maka yawa shine kaga kana kasala a wajen bauta mutane nawa kake gani a lokacin ramadan sun san falalar sallar tarawihi sun san falalar yawan karatun alkur'ani amma kasala kuma suna so su yi amma kasala ta hana musu me ya ja wannan kasala zunubi dauda da suka shiga da ita ta zuciya a cikin watan ramadan wani ɗaya daga cikin mutane ya zo a wajen alhassan albasari ya ce ya abal hassan inni ujahizu tahuri asta'iddu li qiyamin layli walakin ni la aqum so da yawa ina shirya ruwan arwalla dan in tashi in yi qiyamul layli amma kuma sai in kasa yin qiyamul layli sai alhassan ya ce masa kayyalatka dhunubuk zunubanka ne suka yi yawa ka je ka tuba ga Allah madaukakin sarki za ka gani ka koma jin nishaɗi a cikin ibada me ke nuna muna ashe idan kaga kana kasala a wajen ibada alama ce ta zunubi ya maka yawa kai kokarin tuba tuba na gaskiya gangariya tuban da ya cika sharuɗansa Allah maɗaukakin sarki cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya komo ne in kuka yi haka za ku rabauta يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم استحى ثم انتهى ثم اعترف أبشر بقول الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يا كي وندا أو تنين بايا كاكوسن نبي كي كي كي كما يميتا ينزو كقومو كتوبة غاوة رمضان الله ينبك البشر إن كبري كتوبة توبة ما يكو abin da ya gabata na zunubai Allah zai kankare muna fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana wata ramadan lafiya ya ba mu ikon shiri wanda ya dace domin tarbensa sannan kuma ya karfafa mana gwiwa a wajen yin ibadar da za ta sadar da mu da gafararsa muna roƙon Allah madaukakin sarki mutanen da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu da muka yi saura Allah ya ba mu ikon yin guzuri na tarbensu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da amincinsa da zaman lahiya a wannan ƙasar tamu ta Nijar da wannan garin mai albarka na Takanammat jagororin wannan garin Allah ya ba su ikon yin adalci masu kuɗin wannan garin Allah ya karfafa musu gwiwa na ciyar da garin su a gaba talakawan wannan garin Allah ya ba su ikon ciyar da garin su gaba ta daidai gwargwadon abin da Allah ya musu na hari mu yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan inin na Juma'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعب وبلغنا رمضان وارزقنا الأعمال الصالحة فيه وارزقنا الأعمال الصالحة فيه يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقاء النار في رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء النار في رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا في رمضان يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق مراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين